الحمد لله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة سيدنا يا هذا المحضر وإذا تجيب نظرة ساتلنا بالزهد
ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون
hakika mun sadar da zance zuwa gare su shine alkur'ani ko cewa su sa wa su fi imani
الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون sune wa'annan da muka ba wa littafi gabaninka gabaninsa ai ma'ana gabanin alkur'ani din sune yahudu da nasara in sun ce ka zo da littafi to ba kai ne ka fara zuwa da littafi ba annabawan su masu zo da littafai kuma sun yi imani da abin da aka saukar gare su su waɗancan annabawan don haka yanzu ma suka ba da gaskiya da alƙur'ani su ne kamar waɗanda suka musulunta daga cikin yahudawa irin sai na abdullahi bin sallamin da waninsa haka na daga cikin nasarawa kamar najashi sarkin habasha da wasu daga cikin mutanen sha wanda suka iya ba da gaskiya da alƙur'ani
وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به
idan an karanta musu alƙur'ani sai su na cewa mun yi imani da shi إنه لحق من ربنا lallai alƙur'ani gaskiya ne daga ubangijinmu إنا كنا من قبله مسلمين lallai mun kasance gabanin sa da mamu ta Allah ne da bauta ba ma karanta shi أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا waɗancanan ka za a ba su ladaddakin su har karo biyu da sababin imanin su da tafai guda biyu sun ba da gaskiya da taura zamanin annabi Musa kuma sun ba da gaskiya da alƙur'ani zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam
ويدعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون sannan suna ije gumuna da kyakkyawa sannan suna cewa daga abin da muka azabta musu وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم idan sun turance wanda yake na wasa shine zagi zagi da kafirai suke da kuma cutarwa ga musulmai to sukan ce wato sukan kauda kai gabaran wannan su ce na amal na wala kuma amalukum aikin mu namu ne aikin ku naku ne abinda kuka yi to gare ku yake kuma abinda muka gare ne yake
سلام عليكم لا نبغي الجاهلين salamun alaikum aminci tabbata gare ku ma'ana mun sama muku lafiya ba mu ba ku a zauna lafiya lalam fikir jahilina mu ba za mu biye wa jahilai ba wawaye wanda suke masu zage zage mu ba za- ba za mu biye musu ba
إنك لا تهدي من أحببت wannan aya ta sauka a cikin wato abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sanya kansa damuwa da shi akan sha'anin babbansa shine Abu Talib baban sai na Ali karmallahu wajahu mun san da yadda yake da shi matsayinsa a gunsa Abu Talib shine ma ya rene ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tunda babansa dama dai yayo rasu sun ma insha Allah yana ciki ma ba a haife shi ba da aka haife shi ko bayan wato kakansa ya rene shi ɗan lokaci ɗan shekaru zuwa shekaru shida da haihuwar ma'aiki sallallahu alaihi shi ma yaro daga nan kuma ya zama na shi abu ɗan ya shiga da renon maza Allah har ya girma har ma ya ga an aiko shi ya zama annabi a wannan tsawon lokaci abu ɗalib ya dinga ƙoƙari wajen ba wa ma'aikin Allah kariya sallallahu alaihi wasallam da kuma ije masa cuta ta kafarai shi yasa ma wato shekarar da abu ɗalib ya rasu ma'aikin sallah sai ya samu da suna shekarar bakin ciki saboda rasan abu dalib abu dalib ya masa gata iri iri ya masa abubuwa da yawa don haka ya damu sosai wajen ganin ya musulunta ya ba da gaskiya ga Allah tun da yake in an je lahira to duk irin wannan gata da ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ba zai iya saka masa ba in ba ya ba da gaskiya da Allah din ba to yayi sallar rashin sa dai har ya kwanta sun fada ajali yana shirin mutuwa shi Abu Dalib masha Allah ya zo kansa yace baffa ka faɗi wannan kalma ni kuma zan tsaya maka gun Allah abinda kawai nake so shine ka faɗi wannan kalma to yayi murmushi sai ai Muhammad wannan abu ne wanda zuciya ta karbe shi tuntuni ma tun yanzu amma abin da ke gudu sai a yanzu a ƙarshe numfashi yana shirin fita in sauya addini don ne haka ko na furta abin da kake so zan ban muku abin faɗa kafirai za su dinga aibata ku nan gaba da kai da ƴaƴana na haifa suna cewa babanku ya yi gajen hakuri ko ya gaza jurewa ba sadauci ba ne su kuma laraba suna aibata mutum da irin wannan da kuma lokacin da ake wannan magana masu abu jahil da manya-manyan kafiran masa ɗin suna zazzauni sun kewaye abu da ɗin lokacin yana fama da jiya tun da yake babba ne a cikin ƙwarai shawa kowa ya zo an zo a yi masa sannu haka Allah yake faɗa wannan in ya faɗa sai kalle sai suna wannan kai ido kamar da ya yarda cewa ya kalmar shahada to kuma zai bar abin faɗa ɗin kamar da bara to wallahi alamu da abin da yake hakika dai tunda shi har dai ba Allah ya tashi yana hawaye sallallahu alaihi wasallam ya fita daga wajen bai ji abu dalib ya furta wannan kalma amma kuma babbansa sai na abbas kanan shi abu dalib sai biyo ma'aikin Allah daga baya yana ce da shi abinda kake so faɗa ya faɗa abinda kake so faɗa ka dawo ya faɗa wanda Allah yake ni dai ban ji ba ni ban ji ba haka shi yasa maganar imanin abu dalib ta zama har yanzu mahallin saɓani tsakanin wasu malamai wasu na ganin cewa ya musulunta ya imani kuma aka duba irin ayyukansa da abubuwan da ya hidima ga musulunci za su amfani shi an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu duk wannan hidima da Abu Dalib ya maka da wannan wahalhalu da ya maka da baka kariya da abubuwa zai amfani shi a lahira manzo Allah yake zan cece shi daga rugudi zuwa fankon fayar zan fitar da shi daga tsakiyar jahannama in fitar shi daga cikin wuta sai dai kamahuwansa guda biyu ne kullum za su wanzu a cikin wutar amma duk jikinsa ya tsira kamar su ya tare su kaga wannan wata irin magana ce ma'ana za a fadda shi daga wata kawai inda ceto ne abu shi kuma ceto baya shafan mushriki ma wata kwata to kaga dai wannan wata ishara ce amma kuma zahirin abin da shari'a ta nuna to ba zai yi kalmar shahada ma Allah ta liban shi ba amma kuma yana ta damuwa saboda rashin mutunta kwata to shi ne sai wannan aya ta sauka innaka la tahdi man ahbabta ya rasulullahi ba za ka iya shiryar da wanda ka so ba ba dan kawai kuran kana son mutum ko kana alaka da shi jini ko wani dalili kana son wani shi kenan sai ya shirya da hake su ba haka bane shi annabi sallallahu alaihi wasallama waliyul amri halifa ne daga cikin halifofin Allah tabaraka wataala shi kuma halifa da waliyul amri duka wato zancen nasaba ko dangantaka ko wani abu na abota ko baya tasiri a cikin lamarin shi za duk wanda Allah ya ba wa sulɗa ya ba jagoranci ko na duniya din ma sun kawo waya suka ga duk wata alaƙoƙi da jama'a ya yanke su saboda yanzu shugaban jama'a ne ba magana yake ta wancan babana ne ko wancan wana ne ko ƙanyina ko matata ko ƴan dangi ba a yanzu al'umma yake da shi gaba ɗaya da wanda yake nasa da wanda ba na ko a shafin su misali ko daga zarar an ce kai ne shugaban al'umma to ba magana kuma zancen wannan fati ko wancan fati ko zai iya kaza ko ba zai iya kaza babu yanzu sai kuma shugaba ne duka sama duk wannan nasaba da wannan alaƙoƙi sun dace su mai to ma'aiki ma sallallahu alaihi wasallam shi din ma haka ne tunda yake jagora ne na al'umma kuma wali daga cikin awliyaullah ma'ana wali da amru ne to wannan ba za ta yi amfani ba dan yana son Abu Dalib a matsayin sa na babban sa ko ya masa hidima ko ya masa abu ba kawai shi kenan dan wannan son sai Abu Dalib kuma ya musulunta ba haka Allah yake tsara sa haka yake amma in a matsayin waccan kujerar tasa wancan rawanin nasu na kasance ka wali al'amri to kuma in ya so abu yanzu na kuma sai abin ya faru wannan kuma ba da mujarradin nasaba bane ko kuma a ishiya abinda yake zuci ba ba magana kaga lokacin da mai Allah ya so musulunci ya daukaka sanda ya so musulunci buwaya ai cikin dare duka yana sallah yana yin sajada yana addu'a اللهم عز الاسلام بعادل عمر Allah ka buwa yadda musulunci ɗaya ga cikin Umar Umar guda biyu ko dai Umar ibn al-Khattab ko Amr ibn Hisham Abu Jahl kenan ko ga wajen ruwaya Allahumma izal islam bi ahabbi hazaini indaka mafi soyuwar dinin wanda ka fito to ka shirye da ka dauka mutunci ka kanka a washe gari ranar sai na umar dan hada bai zo musulmi jiya jiya nan yake wannan fatan yau nan abin ya faru amma ga abu dalib kuma mafansa ne duk wannan tsawon lokacin da komai shi kuma saboda zancen ba nan nasaba ba ne ba kuma na abin ba a hannun manzo Allah yake a hannun Allah ne sai da Allah yake shi za wata rana zan fara shi Azi Allah an yana manzo Allah kaman wasa haka yana kakaci da Allah yana irin tsokana ita rasulullah mun gode Allah da al'amarin nan ba a hannun kyau duk da fa ya san irin wato tausayin annabin da rahamarsa da jin kansa da soyayya da gare sa amma wannan ne kana cewa kai ne kawai ba wai yana nufin abin da ya faɗa din to mun gode Allah mun ji daɗi a hannun Allah ne inda a hannunka ne ai da za ka keɓanci danginka da ƴan uwan sa abu da zai zuwa tsallake yanzu da hannun annabi ne abu da zai bashi ya zo bai sun da bai kalmar shahada ba da sauran waɗanda suke a cikin danginsa duk basu ba zai kyale a kaga ba zai yi zai fara wawa wasu wasu kunan danginsa duk samu kafin dai zama an kai wani amma dai ta abin ba hannun ka bane sai ga irin su abu talib da abu lahabis danginka iyaye ma a matsayin nasaba to sun hancinsu ya toshe gaban shakakashen addini amma ga su hairu a rumi ga salmanu alfarisi suwa ma laraba bane masu kwan kwata-kwata ba su da wata alaƙa da annabi ta jini inda za ka san ba ma laraba bane wannan mutumin rum ne wannan mutumin farisa ne sai ga su kuma sun tsallako salmanu ma har ya zama mamin na ahlul bait karewa sai ga salmanu ya zama min na ahlul bait saboda abun ba hannun manzo Allah bane to innaka la ta'rifu ahwa mutum to ko kai ma a matsayin mai wa'azi ko kai ma a matsayin malami ko mai shiryawa ko nawa kaka tsammaci kika sai ka tirza sa dole wanda da kake so ba hanya ta yaji ta a'a abun ba hannun kake ba hannun Allah ne da haka zaka ji Allah yana ga manzo Allah ma alal rasul illa al barat ba fa komai akan manzon banda ke sar iya naka isarwar ni kuma shiryawa a hannuna take in naga dama in sai ta mutum hanya in naga dama ba zai yi ba ko man yudillahu falan tadilla huwa da mushrik in Allah ya bada mutum har abada baka samu wanda zai shirye shi kuma daga baki da mm sai dai cewa Allah tabaraka wata'ala shine wanda yake shirya wanda ya so ubangiji shine mafi sani da wanda suke shiryayyu kafirai suna cewa idan mun bi shirya tare da kai to ai za a fauce mu daga ƙasonmu ma'ana da abin da muke da shi a hannunmu za a rasa kamar irin hujjar da abu sufyan da yake matsalewa lokacin da yake musulunta da farko shi kullum tunaninsa in ya bi musulunci ya yi imani to kafiran maka za su tuɓe shi daga sarauta shi ko sarki ne saboda za su yarda su bi mumini su bi musulmi ba a matsayin shugaba haka kullum wannan shi ya dinga jan kafa to duk kafiran ma abin da suke faɗa kenan
أولم نمجد لهم على من الدهر إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن الله shin wai ba mu ne ba muka kaskafa da gajigansu a harami wanda yake amintacce mun ba su haramin makka amintacce ga shi wanda yake ba a iya auka masa da yaki ba a iya cutar da wanda ya shiga cikin zaman da halauka na amina sannan kuma ma tuje ilai zama da kullu shay'in ya zama duk wani ‘ya'yan itaciya na kowane irin abu ana ɗebo shi ana kawo wa zuwa harin jiɗin ba tare da sun noma ko wani abu shi maka ba a noma a cikinta ba ƙasar noma a masu wata don ma yanzu gaban zamani sukan ɗan gaggara wurare haka a takanolojance mana tare hanyar kimiyya su wasu dabaru amma ba ka ba kwata-kwata maka ba ƙasar noma ba shi hijab gaba ɗin takati duk mafiya zuwa tsure inda ba dutsen ba kuma tauri ne shi ba zai faso balle a noma shi sauran wurare kuma kan irin su kasan madina ita kuma sahara ce ma ba ta karbi shuka ba din lalayi zaka ba ma noma a wurin amma kuma tare da aka ce ubangiji ya azurta su duk abin da dinnan abin abin da aka noma a duniya sun kaje maka sai ka sane shi ba wani abin da zaka zo a maka babu shi kuma ma an kai wasa ya fi na garin ku arhama eh ya ma fi na garin ku arhan kai wasa kuma a garin aka noma amma an kawo shi nan kuma ya fi mafaƙi to ubangiji ya biye musu wannan kuma ya musu manni ya musu gori akan akan haka hizbai idan suna da kullu shay'in ana ɗebo duk amfanin kowane irin tsirrai ana kawowa nan rizqan lillajinna duk wannan arziki ne daga gare mu ji ubangiji sai dai da yawa daga cikin su mutanen maka ba sa sanin abin da ubangiji ya faɗa daga neman sa وكما أهلكنا من قرية ولغت مدينتها فتلك مساكن لم تسكن من بعدهم إلا قليلا
da yawa daga cikin alƙaryatu wanda suke sun yi girman kai a cikin rayuwarsu da kuma ya zama an halakar da su yanzu dai ga da jinsu nan tun da aka halakar da su ba wanda ya kuma zama a ciki sai kaɗan su ne za ka samu alƙaryatun da an rushe su kuma wasu al'ummatan su sake zuwa saraya a ciki amma da yawa daga cikin su ma bayan halakarwa ma ba wanda ya sake zama a cikin gari وظنا عن الوارثين ko yanzu ka shiga duniya akwai irin waɗannan biranen da ake ajiyar tarihi sai ga aje gurin kawai don yawon shakatawa Eh, ko a jirgin ɗin nan akwai su da yawa sai dai za mu yi gari guda gari da sunan gari ba an faffafa ki duwatsu an yi shi irin ginin da kai ka tabbatar ba wannan zamanin aka wannan ginin dutse ake huhudawa a gine-gine malam masu kyau masu kwalliya amma yanzu ya zama sai dai aje a kalla kuna a matsayin tarihi su waye ma suka haya cikin hu- da yawa ma ba su suwaye ma suka yi su ba to irin wa'annan ne duk ubangiji ya halakar da mutanen kuma bayan halakarwa ma ba a sake zama ma a cikin garin ba don yin ma mutane aya to su mutanen maka wasa tsoron irin haka ta same su ne Hmm?
وظنا عن الوارثين mun tabbatar da ubangiji mu ne masu gaje kasa a bayan halakar da mutane وما كان ربك مهلك القريب حتى يبعث نبي بها رسولا يتلو عليهم آياتنا ubangiji ga bai kasance zai halakar da alƙaryatu saboda zalincin ta ba har sai bayan ya aiko mata wanda zai mata wa'azi shine manzo a cikin jama'a ya aiko manzo tukunna a cikin su ya karanta musu ayoyin Allah in sun kiri to sannan sai ubangiji ya halakar da su وما كنا أولي القريب إلا وأهلها ba mu ظالمون kasance muna halakar da alƙaryatu ba fa sai idan mutanen su sun zama masu zalunta kawunan su وما أوتوا من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها dan abin da aka ba ku daga wani abu to ku sani cewa jin daɗin rayuwar duniya ne kurum da kuma ado na rayuwar duniya وما يؤتوا ما يؤتون معظمين amma abin da ke gurin ubangiji ne daga lada shine mafi alheri kuma shine mafi wanzuwa أفلا تعقلون yanzu kuma za ku hankalta duk wannan abu da muke faɗa ba ku shirya
أفمن وعدناه وعدا حسنا وهو لا يؤتي كمن متعناه متاع الحياة الدنيا yanzu wannan da muke wa alƙawari shine alƙawari kyakkyawa sai zama zai gamu da alƙawarin nasa a lahira shine aljanna ya yi daidai da wanda muka jiyar da shi daɗi a nan rayuwar duniya kawai kuma jin daɗin ya gushe daga zarar ya mutu ya je lahira ba kuma a hannunsa
ثم هو يوم القيامة من المؤمنين sannan ya kasance daga cikin wayanda za a halakar a cikin wata jahannama a ranar alkiyama ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ka ambaci wannan da za a kira su ubangiji zai kiran su tabaraka wataala shi na alkiyama sai ce da su ina abokan tarayyar tawa ne wanda kuke bauta wa tare da ni
قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا
to sai wa'annan wa'anda azabar wuta ta kankanta gare su su ne shugabannin ƙasa ɗin sai su dinga cewa ubangiji waɗancananka su ne suka ɓadda mu su ne suka ɓadda mu mu ma sai muka ɓadda su kamar yadda muka ɓata
تبرعنا إليه mun kubuta ya zuwa gare ka ba mu muka jawo suka abin da suka yi ba su suka saka mu ما كانوا إيانا ba يعبدون su kasance mu suke bautawa ba وقيل لهم شركاءهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم sai a ce da su ku kira abokanan tarayya ta ku su ne gumaka wanda kuke riya cewa su ma alloli ne ababu- ababen tarayya ga ubangiji sai su kira su amma ba za su amsa musu ba ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون sai su ga azaba gaban su da ta iri iri an fito da wutar jahannama za a sa su a ciki to inda sun kasance za su shirya a duniya da sun kuɓa cewa lahira ko sun kuɓa cewa azabar lahira ويوم يناديهم ويقول ماذا أجبتم المرسلين ka ambaci wurin da za a yi kiransu sai a ce da su daga kuka amsa wa manzanni yayin da suka zo gare ku فعليت عليهم الله يوم يبهم لا يتساءلون sai zama dukkanin wato labarai wanda suke na kubuta ɗin da suke ta farfada cewa za su kubuta a lahira sai zama nan kuma ya makance gabanansu sun manta da abin da suke faɗa cewa lahira su ne masu tsira fahim la yadda sa'aluna haka a wannan wunin ba wanda zai tambayi wani ma ina wanda yake ko ina wanda yake ba wanda ya damu kowa ta kansa yake
فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فأتي أن يكون من المخلصين amma duk wanda ya tuba ga furan tarin ta wani da ubangiji sannan ya bada gaskiya ga Allah ta kan tsayin tashi cikin bauta sannan kuma ya aikata ayyuka na gari to wannan ya tantance ya kusanta ya zama daga cikin mara bauta sune wanda za su kira gun ubangiji وربك يخلق ما يشاء ويختار ubangijin da shi ne yake halittar abin da ya so kuma wanda ya zaba
ما كان لهم الخيار zabi bai kasance gare su su mushrikai ba سبحان الله وتعالى عما يشركون sarki ya tabbata ga ubangiji kuma Allah ya girmama gabaran abin da suke taranta su da shi din suke cewa su ma alloli ne وربك يعلم ما تجوز صدورهم وما يعلنون Ubangijinka ya san abin da kirazon su ta ɓoye su kafirai sannan kuma ya san abin da harasan su yake bayyanawa.
وهو الله لا إله إلا هو Shi ne Allah babu abin bauta wani cancanta sai shi له الحمد في النور ولا إله godiya ta tabbata ga Allah a nan duniya da kuma a lahira ita ce aljanna وله الحكم hukunci kuma ya tabbata ga Allah dan shi ne zai san da abin da ya so a cikin bayansa.
وإليه Ya ترجعون zuwa gare shi ne za ku koma da tashin alkiyama.
قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل فمن لا القيامة أم جاءكم غير الله يأتيكم بضياء Ka faɗa ga mutanen Makka ka ce ya kuke gani inda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya muku dare mai zarcewa gare ku yanzu ba za a yi rana ba kullun dare za a yi ta yi kawai daga nan hada ta aljama kurum in Ubangiji ya ga dama ya saki dare ya ta tsawo ba rana ba za ta fito ba to wani Ubangijin ne daban zai kawo muku haske wanda za ku rayu a cikinsa ku nemi abinci ko ku yi ayyukan da kuka saba yi ne da kullum
أفلا تسمعون yanzu ku ba za ku ji ba ji irin na fahimta kuma ku yi imani da abin da ake faɗa gare ku
قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار فمن لا يوم القيامة أم جاءكم غير الله يأتيكم إليه تسكنون فيه sai ne da su mutanen makka ya kuke gani da ubangiji zai sanya rana ta zarce gare ku daga nan har tashin alkiyama ya zama ba za a yi dare ba kawai a kai rana rana rana rana ba dare kwata kwata to kuma wani ubangijin ne zai kawo muku daren wanda za ku nutsa cikin ku huta bayan kun gaji da ayyuka أفلا تبصرون yanzu duk wannan ba zai sa ku hankalta ku gane cewa ashe saranta Allah da wani a cikin bauta kuskure ne ba
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون yana daga cikin rahamar ubangiji da ya sanya muku dare tare da rana domin ku nutsa cikin dare ku huta bayan kun yi aiki da rana kun gaji kuma sannan dan kuntar ta gurin fadalihi dan ku nema daga cikin fadalar Allah da rana shine bayan kun gama huta da dare to in gari ya waye kuma sai ku tafi neman abin da za ku sa a bakin salati kuma dan dai a samu wato gaba ta warware a samu nishadi bayan dogon hutu domin ko baccin ne in kai sai kuma sai kaga jikin sai lalace in kuma aikin nan kai kai shi ma ba hutawa jikin ka zai lallace a shi duk ubangiji ya muku wannan dan rahama ne wala allakum tashkuruna kuma ubangiji yana ya yi haka ne dan ko za ku gode masa ku gode wa irin ni'imar da ya gare ku
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون
ka ambata ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda ubangiji zai kira su sai a ce da su ina abokan tarayyar tawa wanda kuka san sai kuna riya cewa akwai su wai su ma alloli da bayan ni suna ina yanzu
ونبعنا من كل أمة جديدا وقلنا أرجو برهانكم أعلنوا أن الحمد لله وضل عنهم ما كانوا يفترون sannan mun fitar da mai shaida a daga cikin kowace al'umma shine annabinta wanda zai yi shaida a bisa ayyukanta sannan mu faɗa gare su mu ce ku zo da hujjar ku da kuka faɗa kuka ce kun taranta wanda ne cikin mota ku kawo hujja yanzu to daga nan za su san cewa annal haqqa lillahi ashe dai wato allantaka ta tsinkanta ga ubangiji ne shi kadai shi kadai ne Allah ba wani bayan shi kuma sannan duk abin da suke riyawa na daga abokan tarayya su ne kuma ka sai zama kuma sun ɓace gaban su
إن قارون كان من قوم لوط فبغي عليهم lallai ƙaruna ya kasance ɗaya ne daga cikin mutanen annabi musa kuma ɗan gwaggonsa ne ko ɗan gwaggon a ɗan wato kawunsa shi ɗan uwan annabi musa ne da jini ko dai sun haɗa iyaye ta wajen uba ko sun haɗa iyaye ta wajen uwa to amma kuma sai girman kai gabaran bin annabi musa ɗan a matsayin annabi
وآتيناه من الكنوز ما إن وفاته لتنوع بالعزبة والقوة إذ قال له قومه لا تفرح mun ba shi ji ubangiji daga cikin taskoki na arziki irin abin da yake mabudansa kawai mabudan taskokinsa ko su so su da yake aje kayan dukiyarsa a ciki to ba wai so din ba mabudan kawai mukullan la tanuqu bil usbati yayi wa jama'a nauyi ba su iya daga ba an ce mutum 70 sun hadu ba su iya daga yawan mukullan in aka zuba su a mangala wannan mukullan ne kullum da za a bude shagunan da ya ajiye dukiya a ciki ka kusan yawan sa ai da yawa na tunan umar usbat ulul quwwati jama'a ma abota karfi kamar mutum 70 za ta karfafa mafi sauƙin wanda ya kawo shi wanda ya ci mutum goma amma wasu ce fiye da hasali haka ba kun faɗa wanda suke ba za su iya daga wato mukullan da ake buɗe taskokin arzikinsa da shi ba to sai aka ga kuma yana ta ɗagawa yana ta jin kai yana nuna alfahari da zuciyar sai mutanen suka ce da shi la tabba karka jin kai karka nuna wato girman kai da abin da ka samu dukiya ba yin ka bane abin daga Allah ne
إن الله لا يحب الفريق lalle ubangiji ba ya san mutane masu nuna alfahari da fariya akan abin da ya ba su وكن فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ka nemi gidan lahira shin abin da ubangiji ya baka shine ka ce da shi a cikin biyayyar ubangiji amma kar ka manta rabon ka kuma na duniya shi ma mana dan abin da zaka cikin sha wanda zai karfafa jikinka kuma ka cigaba da rayuwa
وآتِ كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض sannan ka kyautata ga mutane ta hanyar ba su sadaka irin yadda kuma ubangiji yake ta gare ka domin ya baka ne ba da dabarar ka ba sannan kuma kar ka nemi yin banna a ban kasa shine ka dinga aikata sako da irin da yake da ubangiji ya baka
إن الله لا يحب المفسدين lallai ubangiji ba ya san mabarnata قال إنما أوتيته على علم عندي to amma karuna sai da ji wa'azi ba bai ji wannan shawara da mutane suke gaya masa ba sai ce a ai dukiyar nan an bata ne saboda an bani ita ne saboda ilimi na ina da dabaru ne na kasuwanci na san yadda yake a tsara dukiya na iya da haka da haka na samu kuɗi na ni ba wani wanda ya bani
أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القلوب من هو عزيز منهم أمنا منه قوة وأكثر جمعا bai sani bane cewa ubangiji tabaraka wata'ala ya halakar da alƙaryatu da kuma jama'u a gabaninsa wanda suka sun fi tsananin ƙarfi kuma sun fi shi yawan dukiya wanda yake takama ya tara din
ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون lallai ba za a tambaye mujrimai game da zulumin da suka aikata ba za a shigar da su wuta ne kawai a ranar kiyama Allah ba zai tsaya jin hujja daga gurin kafiri ba me yasa baka ba ba ko me yasa kai a'a shiga wuta kawai annabin sa kawai za a saurara ka tsaya masa na jiya masa sai a tambayar umma annabi Muhammad ya kai sakon iya kai su ne suka kiri eh su ne to ku shiga wuta shi kenan Hmm.
فخرج على قومه في نبيه to shi ganin sai ƙaru ne ya fito a bisa mutanensa cikin ado da kwalliya ya yi hawa na ƙasaita cikin jama'arsa da yawa saboda mai dukiya ne قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له عظيم عظيم sai wa'annan da suke nufin rayuwar duniya suka dinga faɗa daga cikin mutanen annabi Musa kai san mu ina ma za mu samu dukiya irin abin da aka ba wa ƙarunu a nan duniya lalle ƙarunu ya samu rabo ina da rabon arziki kurkashin arziki gare shi
وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا sai wa'annan da aka ba wa ilimi daga cikin mutanen da annabi Musa mun tabbata gare shi wanda suka san lahira kuma suke tsoron haɗuwa da ubangiji sai suka dinga faɗa tsawatarwa gare su suna cewa a'a ladan ubangiji shine aljanna ya fi muku alheri amma sai ga wanda ya imani da Allah kuma ya aiki na gari shi zai gane haka ku daina fatan samun dukiya ba ku san kanta ba ba ku san yadda aka yi same ta ba ولا ينزلها الا الصابرون ba kuma wanda zai gamu da ita aljanna din nan in banda wanda suke haƙuri a bisa biyayyar ubangiji فقسمنا به وبه نارا sai muka shafe ƙasa da shi da kuma wato gidan nasa baki ɗaya saboda shi ƙaruna duk da wani dukiyar Allah ya bashi da gode ubangiji ba kuma sai yana ruwa yana hana zakka yana hana abubuwa na sadaka da alheri da sauransu annabi Musa ne masa wa'azi sai ke ganin kamar Musa yana aibata shi a cikin jama'a ne dan me zai rika faɗa cewa wanda ba sa sai da zuciya ubangiji zai musu lalas da isa na alkiyama ai da ne shi kaza kaza kaza abin ya bashi haushi sai fara shirin ya za a yi da annabi Musa ne ya za a yi da shi yayin shawara da mutanensa ya kuke ganin kamar su yi da Musa suka ce akai ne shugaban mu haka duk abin da kaga ya dace kun shi za a yi ta ce shi kenan ni na gana abin da za mu sai mu jefe shi da shari kawai mu kala masa kalan shari daga nan sai mu samu mu jefe shi kawai mu kashe shi su ta ji da hazari na su ta ba komai akwai wata karo a garin ta je ta yi aikin ta na banza da ta saba kuma ta yi ciki sai karo ne sa aka kira ta kira ta yi ci to zan ba ki dukiya mai yawa ya ba ta kuɗi ya mata ta yin kuɗi zan saki wani aiki kuma in kin kammala zan aure shi bayan dukin ma na ba shi kuɗi kuma in kin gama aikin ma zan aure me kake so kace so kusa da ke yi kuro za ki tashi a cikin mutane ki ce wannan cikin da ke jikin shi Musa ne shi uzubillah ya shi to kamar ta yadda shi kenan sai karo ya aika Allah Musa cewa ya shirya wani taro na jama'a kuma ya kamata Musa ya zo gun annabi Musa ya zo ita kuma mace tana zaune a nan sai annabi Musa ta ce fara wa'azi kamar da al'ada su take in da jama'a suka taru ne ta ce wa'azi haka annabin Allah yake ta yi ta ce ta musu wa'azi ya ta musu wa'azi har ya gangaro cewa duk wanda ya zina ma'ana yana yin wata da ba ta sa ba fushin Allah ya tabbata kan kuma shari'a za mu yi masa bura a ɗari in ba shi da aure in kuma yana da aure za mu jefe shi to sai ƙaru ne ya tsere shi a nan ya ce ko kai ne ko ni ne mana ta shari'a Allah ai akan kowa ta sai ce to ai mutanen gari ku suna faɗa wani abu sai me suke cewa zan nan musu me suke cewa sai nuna masu da ya ce tashi da ni sai ta tashi ke yaya ibrahim da da fara su da tsoro ta kasa magana annan musa da kama tsara ki faɗi abin da ake sani ba me ya faru sai ta ce a ba wani abin da ya faru kawai dai ƙawaruna ya kira ni ya bani kuɗi ya ce in zo nan gurin in ce kai ne kai mun ciki kuma ya ce bayan kuɗin ba zai aure ni wannan shi ne abin da ya faru sai ta faɗa gaskiya annabi musa sai ran sai ɓat da ya dinga fushi an ce sai na gashin jikinsa ya dinga hudowa ta cikin rigar yana fitowa wani sannan sai faɗi ya sadara da Allah tabaraka wa ta'ala ina wa Allah kurwa yana kai ƙarar ƙaro da gurin ubangiji sai Allah ya ce da shi an sakhare masa ƙasa ya yadda ya ga dama da ita to sai ta shi yace duk wanda ya san yana tare da ƙaruna ya ware tare da shi duk wanda ya san kuma tare da ni ya ware nan ba shi ke sai aka ware sai zama ƙaruna duk mutane sun fashe zama ƙaruna in banda mutum biyu kawai tare da shi shi ne uku sai Allah ya ce sai annan Musa sai ƙasa ta kama shi ta kama shi zuwa daidai idan sau ya so ma musa magiya yana magiya yana magiya ya rufa mai asiri ya haƙuri ya ne saki ta ƙasa kama shi ta kama shi zuwa gwiwa ya sake magiya yana rarra shi ta kama shi ƙasa ta kuma gansa ta zuƙe shi zuwa ƙugu haka zuwa ƙirji zuwa wuya har dai ƙasa ta shirye ƙarun da shida kenan ya ilta cikin ƙasa kan ubangiji ya annabi musa wa yi ce baka ji ƙarun ya tare rashin ka bane yana ce maka magiya yace da Allah nake rantsuwa yanzu ban ji na rantsuwa da lalata da ya kira ni ko ɗaya na kwace shi da ni ya kira ko ɗaya tag da na kwace shi rahamani a irin da ubangiji wala a rasa ta to kuma yau ya zo ga Allah ba sai to gina ga wanda kai wajen kusan da shi ka tubo wada sai an yawa sai tsaya eh to misali sai kasa ta kama shi gaba ɗaya sai ya halaka kada kana san cikin kasa an nike sai dai a filan kiyama ko ubangiji ya masa jayyar da shine ma'ana fa hasamna bihi wa bidayil ardh to bayan kuma kasar ta cinye shi sai mutane suka so mazartai a gari a musa ai daga da biyu dukiya yake so da mashin ba ga halakar da karuna ma so yake kwashe kudin sai Allah yake musa yake kasa ta ta kama duk taskokin nasa gaba ɗaya ta kama gidajen komai yanzu da cikin kasa kawai duk wani abu na karuna ko farce ne shi ma ya kasa a da gaba ɗaya suka nutse zan ba bukatar kofi su gaba ɗaya ubangiji shafe shi da shi da dukiyar kasa baki ɗaya lallai ƙarunu ba shi da wata jama'a wanda za su taimake shi kuma bayan ubangiji bai kasance daga cikin waɗanda za a taimaka ga biran halaka ba sai kuma aka wayi gari waɗanda suka rika burin jiya jiya jiya nan suka burin ina ma suna da irin abin da ƙarun yake da shi zuciya to sai suka wayi gari
يقولون ويل عنا الله يغفر الرزق من يشاء من عباده ويقدر
suna cewa wai ka annan Allah ya fudo dinsa ashe ubangiji shi ne yake yalwata arziki ga wanda ya so daga cikin bayansa shi yake da iko kuma akan ya kuntuka hanyoyin arziki ga wanda ya so a cikin bayi mun kuru da yadda muke ta cewa jiya da muna zuciyar ta karuna ashe da halaka zan yi لولا عمن الله علينا لخسر بنا ba don ubangiji ya yi baiwa gare mu da mu ma an kice kasa tare da mu ويل انه لا يفلح الكافرون ashe dai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kaddara cewa kafirai ba za su rabauta ba ko da suna da zuciya kuwa تلك الدار لا يبرز نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا wancanan ka gidan lahira shine aljanna muna son ya ne ga wanda ba sa son dafuta a ban kasa kuma ba sa son barna a ban kasa والعاقبة للمتقين kyakkyawan karshe ya tabbata ne ga masu tsoron Allah من جاء بالحسنة فله خير منها wanda zai zo da kyakkyawa to zai samu fi alheri da kyakkyawan shine ubangiji zai ninka masa gida goma da irin rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tsara cewa duk wanda yake kyakkyawan aiki daya to sai an rubuta masa yayi wannan kyakkyawan aikin sau goma ba su ɗaya za a rubuta ba in kai aikin kirki daya goma za a rubuta ko kuma yin wani tsayin goma za a rubuta masha Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana ma iya ninka masa da goma tana iya kaiwa ma 20 tana iya kaiwa ma 30 ila sab'un la'asata isin za su iya kaiwa ninki ɗari bakwai ma Kar ka yi aiki guda ɗaya rubuta kayi ɗari bakwai kai ila ab'atin kasiratin zai iya kaiwa ninke ninke masu yawa ma wanda ba su da ƙarshen lissafi za ka iya aiki ɗaya rubuta dubu kai ko miliyan ko kenan ya danganta da ikhlasinka tsarkin niyyarka da kuma yadda kake shi ka aikin ma duk ba ki ɗayansu to amma kuma wanda ya yi mummuna Mhm.
ومن جاء بالسيئة فلا يجزون عن السيئة إلا ما كانوا يعملون amma wanda ya aikata mummuna kuma to shi wannan ba za a aikata ba za a sakantawa wanda zai aikata mummunan ayyuka ba sai iya gwargwadon abin da suka aikata kawai ma'ana in kai mummunan aiki kuma to shi ɗayan nan shi za a rubuta ba za a rubuta goma ko a nan kawa da ka wannan tana da cikin rahamaniyar ubangiji tabaraka wa ta'ala jin kansa ga bayansa aikin ka na kirki a tunin kawa amma aikin banza in kai to ɗaya za a rubuta shi ma ɗayan ba za a yi saurin rubutawa ba mutum ya aikin banza to dama mala'ikun da suke rubuta aikinsa raqibu a fidu suna nan dama da hauni na hauni din shine yake rubuta aikin banza to kuma amma na daman shine shugaban sa da haka shi na hagun an yi aikin banza din ba zai rubuta ba sai ya nemi izini da gurin shugaba to gashi fa ya aikin banza fa guda da an saurara masa mutane ko zai tuba sai ka rubuta ta kunna za mu gani ko zai tuba sai a jira a jira a jira a jira a yi ta ɗaga ma ƙafa ana jira ko za ka tuba da ya tuban fa sai a tashi shi kenan ba za ba a rubuta ba ta wuce in kuma bai tuban ba sai kuma ya je aikata wani aikin kirki guda ɗaya to duk da bai tuba akan wancan saɓan da ya ba wannan aikin kirkin da ya aikata guda ɗaya sai ya sa kuma a ce to an shafa wancan ɗin yanzu wancan shi ne ma'anar wata bi sayyi'atan hasanata tamhuha Allah ya ce ka biyo da mummunan aiki kyakkyawan aiki a dukan sa sai ya shafa wancan mummunan da kai yanzu a shafa wancan mummunan kamar baka yi shi ba kuma a rubuta kayan aiki kyakkyawa guda goma kuma shi sa ma'aikin Allah yake cewa wailun liman galaba ahaduhu a asharahu shiga uku ta tabbata akan duk wanda ɗaiɗaikunsa ta rinjaye gomominsa wannan fa ɗaya ake rubuta na zunubi can kuma goma goma ake rubuta na alheri amma ɗan kai saboda tsabar kai ne wato la'anan ne ka bari ɗaiɗaikun nan su rinjaye gomomin nan duk ba kai gomomin masu yawa haka bari ɗaiɗaikun suka fi yawa suka aiku ka ka gama lalacewa na ga lalacewa wai na tar da shi wanda da ya bari gomomin nan suka zama sun yi ƙasa amma ɗaiɗaikun sun fi yawa Allah ya kiyaye.
إن الذي خلق عليك القرآن لرادك إلى معاد wannan aya ta sauka ne a jufa lokacin da maki Allah yake fita daga makka ya yi hijira zuwa madina ubangiji ce da shi lallai wanda ya faranta maka alqur'ani wanda ya sauka maka alqur'ani to zai dawo da kai zuwa ga mahaifarka dan kaka da mu sallallahu alaihi wasallam eh kai hijira amma za ta dawo قل ربي أعلم من جاءته بي ومن هو في ضلال مبين kace ubangiji na tabaraka ta'ala shine mafi sani da wanda duk ya zo da shari'a da kuma wanda ya kasance a cikin bata wanda yake mabayyani وما كنت تتلو عنه إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ba kasance ba kana fatan za a je wani dabi zuwa gare ka shine alqur'ani baka zama kana fatan a saukar da qur'ani gare ka ba sai da rahama da ubangijinka tabaraka wa ta'ala ne fikir ita so ta maka da shi فلا تكونن ظهيرا للكافرين kar ka zamo mai taimako ga kafirai ولا يصدنك عن آيات الله بعد يوم إليه kar ka bari kuma su toshe ka gabaran ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala bayan ubangiji ya saukar da su gare ka وادعو إلى ربك ولا تكونن من kai المشركين kira ya zuwa ga ubangijinka sannan kuma kar ka zamo daga cikin masu taranta wanda Allah ya cikin bauta ولا تدعو مع الله إلها آخر
kar ka bauta wa wani ubangiji tare da Allah لا إله إلا هو babu abin bauta da santa sai shi كل شيء هالك إلا وجهه kowane abu mai halaka ne in banda zatin ubangiji tabaraka wa ta'ala له الحكم hukunci ya tabbata ga Allah وإليه ya ترجعون zuwa gare shi ne kuma za a maida ku yayin tashi daga cikin kaburburan ku بسم الله الرحمن الرحيم wannan ita ce suratul ankabut eh saboda abinda ubangiji ya bada misali da shi su misali a cikin surar na daga sakar gizo gizo ko wa inna awhana biyuti labaytul ankabuti mafi raunin gidaje shine gidan gizo gizo wannan gida ne gida da da rauni yake shi ba zai tara mutum gaba da rana ba ba zai ma inuwa ba ko ba zai iya hana ka jin sanyi ba ko ba zai iya hana ka shan zafi ko wani duk ba abin da zai tsinana maka kuma gida ne ba gidan gizo gizo amma kuma gidan baya tsara mutum gaba da rana baya tsara mutum gaba da zafi baya tsara mutum gaba da sanyi Allah ya ce to wannan gida akwai rauni to saboda misalin da ubangiji ya saba a ciki na daga ayyukan kafirai kamar da zamu zo shi yasa ake kiran su da suna sutur an kabuci a makka ta sauka kuma ayoyin sun sarari bismillahir rahmanir rahim ألف لام Allah shi ne masani da abin da yake nufi da wayannan harufa أيها الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون yanzu mutane suna tsammanin cewa za a kyale su a wai ba za a fitince su ba dan kawai sun ci sun yi imani da Allah shi kenan sai a kyale kana zuri ba za a dan jajjarra ba su a jiyaya imanin da gaske ne goma da gaske ba wannan aya ta sauka ne a cikin sha'anin wasu daga muminai da suka yi imani da Allah kuma mushrikai suka zo suna azabtar da su to sai suka ji tsoron ko imanin nasu ba karɓaɓɓe ba ne don ba gidi shiga musu wannan shi kansa ma'aikin sallallahu alaihi wasallama an cutar da shi da yawa farko farkon musulunci da cewa musulunci bai ƙarfi ba ko a masa izini ya yaƙi ba ba irin cin kashin da ba ma'aiki wa sallallahu alaihi wasallam ya kai yana sujada ma za a zo a ɗebo tumbur kuma ko ɗebo sala abin da aka juya na raƙumi tumbur raƙumi a juya a bayan sallallahu alaihi wasallam ta kai yana sallah za a ɗauko ƙaton dutse a je waje a mirgina a kansa a kwamfaɗe shi sallallahu alaihi wasallam ta kai in ya zo yana wa'azi a sa wawaye su dinga jifansa jikinsa duk ya fafashe kafarsa dinga jini har maza Allah yana tafiya duniya ɗaukarsa duniya ɗaukarsa ya faɗi sai sanyin safi ya ɗan buge shi kan shi haka duk wannan abin da ba abin da ba a masa to balle kuma waɗanda suke imanin tare da shi daga mummunai su ma an yi musu iri iri ba abin da ba a yi mana azabtarwa waɗansu ma kashe su aka yi a ƙarƙashin azabtarwa mun yi mun yi misalin waɗansu dama a cikin wannan kasuwa duk wannan abubuwan da suka ta faruwa har ta kai ma'aikin Allah sai da ya samu aka fita daga garin Makka wasu daga cikin sahabbai suka hijira zuwa ƙasar Habasha wanda ba Larabawa bane ma can baubayi ne irin Hausawa Habasha eh wani malami ma yace ma dama daga nan aka samu Hausa Habasha ita ce kenan bakakken fata ne kristoci ne amma wurin su aka tafi aka je aka samu faka bayan nan ma ma'aikin Allah shi da kansa sai da ya fita garin ma shi ma ya hijira zuwa Madina amma duk waɗannan abubuwan baki da ubangiji ya ce muna muna jarraban musulmi ne kawai don mu gane waye mu mun gaske eh ba ba yana nufin cewa an fasa ba ne abinda Allah ya alƙawari cewa zai taimaki mu dai ko ka duk yana nan har yanzu amma jarrabawa muke mu tsauraye kuma dan a dan jinjina a ji waye da gaske ka kan imanin waye kuma da ba da gaske ka
ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين كفروا وليعلمن الكافرين hakika mun fitinci wa'annan da suka zama sun zo gabanin su na cikin annaba da kuma mutanen su wallahi sai ubangiji ya san su waye masu gaskiya a cikin imanin sai kuma ya san su waye makareta a cikin imani irin yadda ubangiji ya jarrabo in san al'ummatan na baya kuma ka zai jarrabe su an yi annaba wanda yanka su aka dinga yankan rago annabi ne ma ko ba a fasa ba har yanzu annabin ne yana nan annabta tasa amma ubangiji kau da kai a ɗauka a dasa makogoransa yana kallo a yanka shi jini ya zama kamar an yanka rago kuma ya tafi lahira kenan har abada kuma annabin Allah ne kuma wannan da yasa an fasa annabta ba har yanzu shi annabi ne yasa an fasa bane har yanzu yana annabi amma Allah ya bari a masa haka wani annabin zabto suka sa suka dinga yanka shi da suka raba shi gidan ko annabi zakariya abin shi tabbata gare shi ya zo ya shiga cikin bishiya ma ya shiga shi sun biyo shi da gudu za su yanka bishiya ta ɓare ya shiga tsakiya ta rufe shi suka ce nan ya shiga mun gan shi kan da ya shiga nan a yanka aka sa zartuwa ka dinga yanka tun ana yanko saman bishiya ya an fata bakansa zai wani raki ma ubangiji sai ka sake ta na sha shiga da kunna an nafta ma gaba daya aka suka datsa shi gida biyu kurum yana kallo to annabawan ba hujja nan banda sauran kuma yanzu annabi isa bai da suka ma ko da yake dai ba su kai gare shi ba ubangiji ya nuna aya amma amma dai su a haukan su gani suke san masa haka din ai suna ta Allah ne an Allah ne ko kaza kaza amma suka bi shi har tsaki za su kai shi wanda ya je shi da tsaki ba su shiga a cikin su Allah ya jefa kamar nan annabi Isa a jikin sa shi kuma annabi Isa Allah ya dauke shi sama kawai sai za suka soke shi da wani shi suka daga suka dinga yawo da shi a gari suna ta ga sun kashe shi to annabawa dai dake dake ba wanda ba su yi wa nan makirci da wannan shi kyanci amma duk wannan bai sa kuma addinin Allah ya ba addini ba ko kuma a su waɗannan din da suke zaba bagun Allah ba ya sa kuma an fasa bane har yanzu ne to kuma wannan sunnar sai ta biyo cikin addinin gaba ɗaya ma yadda annabawan suka fuskanta haka kuma duk wani wanda yake wani gwarzo wani sadauki da Allah ya kasa a cikin addini shi ma sai Allah ya aje mai wani tsutsige a gefansa wanda zai dinga huro shi ai wanci ne in ba ka gane ta haka nan a'a ubangiji sai ke san waye ne gaskiya waye ba mai gaskiya ba a cikin ku to sai Allah ya raba maka wani wanda ya gallabe ka kaga an aje wani aji duk wani wali sai kaga akwai wani magoci da aje mai yana tawo hal da shi duk wani malami ko wani mai bin shari'a mai bin sunna sai kaga an aje wani a gefen sa kuma idan da ranka dasa kuma ya ta fama to da zaka kalli abin a hankalce dama dole sai an yi haka yanzu idan ka ji turaren wuta yana ƙanshi ƙanshin sun ta tashi kakka so ka leƙa haɗa abin da ke faru a wurin a yadda ka sha ƙanshin kawai amma ka leƙa in ka leƙa sai ka tausaya sai da aka zuba shi akan garwa shi wannan ƙashin shi azabtuwa yake ga ko kana son ƙanshi haka ne ka taba gan tare yana ƙanshi a cikin kwalba sai ya haukan da ba shi tuba to duk inda ka ji wani abu yana ƙanshin ɗan goma to akwai bala'in da ubangiji da shi aka yi yake san shi kaɗai san abin da yake shi na ka taɓa tsammanin wai dan ka zama na Allah ko kana bin Allah ko kana kan hanya kaza kaza to za a kyale ka a'a haba ai ba za ta yi ba an dinga jeho ma abubuwa in ma ka ga shiru to ka ji tsoron kanka kila ba ne kake tafiya ba in ka ji shiru to da matsala da matsala dukkan annabawan nan dukkan waliyan nan dukkan sahabban nan dukkan bayan Allah yanzu sai na yadda ya da mutane da abubuwa ko ba shi kadai wanda fa dukkan sabon ma haka suka sha amma dai shi ta samu sauri an yi lokacin da zai na ali sharadi ne an homun bari ma sai an tsine mai albarka a sako sai na alin nan fa na manzo Allah fa kuma wai musulunci yake wannan abu mun bar hutu a fakka da zawanin sai an zage shi Allah la shi zamanin bari umayya sannan za a sauka ma man da Allah ya sa Umar da Abdul Aziz ya sai shi wannan kaida ya dauko ayan nan ta Qur'ani ya aje ago inna Allah ya amuru بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر da ba wannan aya ake kanta ƙarshen huduba ba da kurin ka gama huduba da ana za ta sai na ali sannan ka fauka in ba haka ma dan nan a shiga kada gari man kuma a kashe kanka wasa ka ba mu nabi kuma wannan fa shine wanda manzo Allah yake ta mun kuntu wa lahu hadha li mawlahu misali ne bayar da shi duk sauran masu samu ya irin wannan amma ta su tafi bayyana to duk in mutum ya ga yana kan hanya Allah ko yana ta abubuwa na hidima ga musulunci amma kuma yana shan wuya da ko magauta ko wasu ɗan uwa ko kaza kaza kar ya ɗauka cewa an fasa ne ko kuma Allah ba ta da shi a sannan ne ma ka zama eh ka tuna wannan ayar ka san cewa ubangiji yana haka ne dan ya gane daga cikin ko ba daga cikin Allah ya sa mu jarabawa Allah ya ba mu zuciya ce barka annabi sallallahu alaihi wasallam أما الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ko kuma wa'annan da suke aikata munanan ayyuka na daga shirka da kuma sako suna tsammanin cewa za su kubuta daga gurin mu ne ba za mu kama su ba ساء ما يحكمون sir da abin da suke hukuntawa
من كان يرجو لقاء الله فإن عذاب الله لآت wanda dai ya kasance yana jin tsoron haɗuwa da ubangiji to ya sani cewa wato ajalin haɗuwa da Allah din zai zo ko ba daɗe ko ba jima sai an haɗu
وهو السميع العليم
ubangiji mai ji ne da zantukan bayansa masani ne kuma da ayyukansu
ومن جاهد أخيه ما يجاهد لنفسه wanda zai yi kokari ya sani cewa yana kokari ne dan kansa a cikin amfanin kansa ne jihadin nasa إن الله لغني عن العالمين lalle ubangiji mawadaci ne gabaran ayyukan bayi والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم wayannan da suka bayar da gaskiya ga Allah kuma suka ayyuka na gari wallahi za mu kankare musu munanan ayyukan su ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون wallahi za mu sakanta musu mafi kyau daga abin da suka ne suna aikatawa ووصينا الإنسان بوالديه حسنا mun yi wasiya ga dan adam cewa ya kyautata wa iyayensa wannan aya ta sauka da ita da ƴan uwarta wanda take cikin sunan Luqmana Luqman al-Hakim za su zama gaba to ta sauka ne a cikin sai na Sa'ad bin Abi Waqqas yadda an tabbata gare shi lokacin da ya musulunta shi Sa'ad bin Abi Waqqas yana da mahaifiyarsa da rai lokacin tsohuwa ce sai ta ji labarin ya musulunta amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma tana kafirci sai ta yi rantsuwa a kan kanta ba za ta ƙara cin abinci ba ba za ta kuma shan ruwa ba ba za ta kuma shiga ƙarƙashin inuwa ba ko dai shi sa'adu bin abu qasim ya kafirce wa manzo Allah ya dawo kafirci ya yarda sannan ta dawo ta ci abinci in ba haka ba ta ƙara yin wani zakar ta zauna ɗin ku da gaske kwana ɗaya kwana biyu kwana har ta fara shan wuya ta fara suma ana ai aka ruga aka daga masa ga fa tsohuwar san ta suma aka tashi ya zo da gudu ya zo ya same ta a sume ya ɗauki ruwa ya yayyafa mata ya samu ta farfaɗo da ƙyar tura mata ruwa ɗauki ta kai ta inuwa ya aji sai ne samu tunawa har yi cin sai take yake nasa yana ganin ta sai kama kunnen ta yake baba ta ce na'am ya ce sannu ta ce yau ya ce to wurin ga mutum zan ci kin ga da a ce kina da rai ɗaya biyu uku hudu ɗari a cire rai na farko ki mutu na biyu ya shigo ki rayu a zare shi ki mutu na uku ya shigo ki rayu a zara wannan ma in za ki mutuwa ɗari saboda in dawo kafirci ba zan dawo ba ko ki ci abinci ki sha abin sha ki shiga inuwa ko ki zauna ki mutu ke ta zafa ni dai na riga na manzo Allah ba zan dawo to sai ubangiji ya buga sanci akan abin da cewa eh hakan nake so da ma wannan abin da kai da ba ka nake so sai Allah ya buga sanci akan magana cewa mun yi wasiya ga dan adam ya kyautata wa iyayensa da haka wajibi ne ka kyautata wa iyaye ko da suna kan kafirci ko suna kan ba daidai ba sai kai musu kuɗi amma sautayin kai tafi addini shi ne malamai suke cewa da misali a ce baban mutum Allah ya yi babansa misali kirista ne ko kafiri mai bautar gumaka to ba zai ɗauke shi kai shi gumbautar gumakan mu ko gurin kiristancin ba amma in ya gama zai dawo gida wajibi ka je ka goyo shi a gadon bayan ka kula da shi goban zai koma ya koma da kansa kuma ya gama ka je ka ɗauko shi haka za ka kai wannan shi ne ihsanin da za ka masa amma kacce masa izali a cikin fandarewa Allah ɗin ka ba shi abinci ka ba shi ruwa ka ba shi komai kai maza a kaga haka sa'ad ya zo ya yi fa mata ruwa ya ba ta tasha ya kai ta inuwa sai da ya samu ta da hanyar kuma sai kora mata bayani kuma Allah ya ce ya yi daidai haka da haka nake sun ji bana
وإذا أجاب بكل كريم عليه فلتجميل فلا فيهما idan sun yi zayayya da kai a cikin cewa sai ka taranta wani da ni a cikin bauta abin da baka da sani a cikin sa shine abin da suke son ka koma da kafirci fala ta dai huma to anan kake musu biyayya إلي مرجعكم وأنبئكم بما كنتم تعملون zuwa gare ku ne makoma ta ta tabbata ku duka da kai da dan da uban saboda haka zan ba ku labarin abin da kuke aikatawa kuma in sakanta muku da shi والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنجزين لهم بالطيبين wannan da suka bayar da gaskiya ga Allah kuma suka ayyuka na gari wallahi za mu shigar da su cikin mutanen kirki su ne annabawa da waliyai matashe su tare da su kuma mu sakanta musu aljanna ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوتي بالله كان فتنة الناس كعباد الله daga cikin mutane akwai wanda yakan ce mun yi imani na Allah idan an cutar da shi kuma a cikin Allah din to sai ya sanya cutar da mutane suke masa kamar azabar Allah ma'ana ya dinga jin tsoron wato tsoron azaba ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ko ya ji tsoron azabar da suke masa sai ya koma kuma ya ji su ya kuma munafiki
ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم in kuma taimako ne zo daga Allah ga muminai sai ya ci adama muna tare za ka shi ya raba kafa kenan eh أوليس الله أعلم ما في صدور العالمين Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine mafi sani da abin da yake cikin kiran zamunta da kai.
ويعلمن الله الذين آمنوا ويعلمن المنافقين Wallahi Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai bayyana muku su wane ne mu'minan kirki a cikin zukatansu sannan zai bayyana su waye munafukai dan shida baya so. su.
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم Wayannan da suke kafirta da Allah suna faɗa ga wanda suka bada gaskiya ga Ubangiji ku biyo ta farkin mu ai ku dawo cikin addinin mu mu kuma za mu ɗauki zuban ku a kanmu. In an je lahira ba dai magana da kuke yi ba mu mun ɗauka mun je a mana azabar ba ku za a yi ba.
وما هم بهذه من خطاياهم من شيء ba ku za su iya ɗaukar komai daga cikin zunuban nasu ba can banza ne إنهم لكاذبون makaryata mai kuro ba wani zunubin su za su ɗauka a lahira kowa zunubin shi da ɗauki abin su ولئن أسألهم وأسألهم وأسألهم wallahi za su ɗauki zunuban su a kawunan su sannan za su ɗauki tsarin wani zunubin ma akan wancan zunubin da suka ɗauka na farko shine abin da suke faɗa wa mu'minai cewa ku biyo hanyar mu shi ma wannan zunubi ne za a ƙara musu da shi ولئن أردنا يوم القيامة أما كانوا يفترون wallahi za a tambaye su a yaunin alkiyama game da abin da sun ce suna kirkira da ƙarya suna dangana su ga ubangiji ولقد أنزلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما أخذهم الطوفان وهم ظالمون hakika mun aika annabi nuhu a mun tafi da gare shi ya zuwa mutanensa wato sai ya zauna a cikin tsawon shekara dubu ba hamsin ubangiji sai ce dubu ba hamsin ai kaga saukar kalmar a zuciyarka ta fi a cikin shirin hamsin ko da ta ake sun zana ɗari shida da hamsin sai ka ji abin kamar kaɗan amma sun zana shekara dubu ba hamsin yana masu wa'azi sai ka ji abin ya bi ta wannan usulubi ne na ƙur'ani gwamnati ta irin sha'ubin gidi sun zauna shekara dubu ba hamsin yana kiran zuwa ga Allah amma ba su imani da Allah ba su tsayanta shi cikin bauta ba to sakamakon haka sai zama tufanu ya same su shine ruwa da aka zubar aka nutsar da su a cikinsa suna masu zalunta kawo su shekara sai muka tsere da annabi nuhu mun ji tabbata gare shi da shi da waɗanda suke cikin jirgin sa sannan muka sanya tsufana ta zama izina ce ga talikai daga wanda suka zo bayan su daga wanda suka sassaɓa wa manzanni ka ambata annabi ibrahim mun ji tabbata gare shi yayin da ya faɗa ga mutanensa yake ku bauta wa Allah kuma ku ji tsoron ubarsa. Lallai wancananka bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma guje wa uba to shine abin da ya fi alheri gare ku inda kun kasance kun san haka.
إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتطلبون الإنسان.
Kaɗai ne abin da kuke bauta kuma bayan Ubangiji ba wani abu bane in banda gumaka kuma kuna kirkirar ƙarya kuna dangana ta ga ubangiji إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا lalle wa'annan kuke bauta kuma bayan ubangiji ba za su mallaki wani arziki da za su ba ku ba ma abin da za su yi din nawo فابتغوا رزق الله الرزق واعبدوه واشكروا له da kamata ya ku nemi arziki gun ubangiji tabaraka wata'ala ku bauta wa Allah kuma ku gode masa إليه ترجعون yanzu ga ubangiji ne za a mai da ku وإن تكذبوا فقد كذب قوم من قبلكم idan kun tare fantan da annabi amin amin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama to ku sani cewa al'ummatai gabanin kuma sun tare fantan da annabawansu وما على الرسول إلا البلاغ babu abin da yake kan manzo in ban da isarwa wata ke mabayyaniya أولم يروا كيف يسمع الله الكلب ثم يميل shin ba su gani ba ne irin yadda ubangiji ta baraka wata ala yake kagar halitta sannan bayan ta mutu kuma ya sake dawo da ita إن ذلك على الله يسير lallai kuntanan ka abin ambato abu ne wanda yake mai sauki a gurin ubangiji ya tada mutane bayan sun mutu قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله يبدئ النشأة الواقعة sai ne da su ya muhammad sallallahu alaihi wa sallama ku yi tafiya a ban ƙasa sai ku ga irin yadda ubangiji ta baraka wata ala ya kaji halittar wato mutane wanda suke gabaninku sannan kuma Allah zai sake dawo da su a karo na gaba إن الله على كل شيء قدير lallai ubangiji mai iko ne a bisa komai يعلم من يشاء ويرحم من يشاء yana azabtar da wanda ya so azabtar da shi sannan yana jin kan wanda ya so jin rahama gare shi وإليه ya تقلبون zuwa ga Allah ne ake mai da ku وما أنتم بمؤمنين بالأرض ولا بالسماء lallai ku ku zama wanda za ku kace ta ubangiji ba tabaraka wa ta'ala a ban kasa da kuma a cikin sama وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير lallai ba ku da wani mataimaki ko wani majibincin lamari wanda ke koma bayan ubangiji والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يجدون رحمته wayannan da suka kafirce wa ayoyin Allah da kuma haɗuwa da Allah shine alqur'ani da kuma tashin alkiyama to wadannan ka sun ɗebe kauna dama gaba da rahamar ubangiji وأولئك لهم عذاب أليم wadannan ka azaba a basan yawo da tsiga tabbata gare su a lahira وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرموه أنزله الله بنذير ubangiji ya koma kan kisa annabi ibrahim dama ya ce wa zakur ko ko wa ibrahima in tsare da kaumi ko to shine sai ya dawo kanta yanzu cewa to me ya faru ne da annabi ibrahim din da mutanen nasa bayan sun bijire masa ba abin da ya zamo amsa da suka ba annabi ibrahim amsa da fita gare shi ba sai sun ce ne kawai a kashe shi ko a kona shi sai ubangiji tabaraka ta'ala ya tsere da shi gaba da zafin wuta bai ji ta ba إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون lallai a cikin wancananka tsayarwa da ake da annabi ibrahim amince tafi da gare shi to akwai abin izinanta ga mutane da suke masu ba da gaskiya ga allah wanda suke tauhidi kuma suke gaskata ubangiji cewa ga wutar an shigar da nan Ibrahim a wata tasiri a jikin ba وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مؤكدا بينكم في الحياة الدنيا annabi Ibrahim ma mutu tafi da gare shi sai ya faɗa ga mutanensa cewa kadai ne ku riki wato gumaka ne koma bayan ubangiji kuna bauta musu kuna nuna soyayya gare su a tsakaninku to wannan duka a iya rayuwar duniya ne amma a lahira ba za su iya muku amfanin komai ba ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا sannan cewa a wurin alkiyama sashinku za su kafirce wa sashi shine su kuma kan su ce ba mu ko bautawa ba ba mu sa ku ba su kuma masu bautar su ce ku muka bautawa ku kuka sa mu haka za su jayi a gaban ubangiji to kuma karshe sai su inemiya tsakanin su wayannan su la'anci wa'annan wayannan su la'anci wa'annan kaga shi kenan ومعركم النار makomanku ta tabbata ita ce wuta وما لكم من نبي lallai ba ku da wanda zai taimake ku ya hana ku gaban azaba a lahira in ba Allah ba فآمن له لوط to annabi ibrahim amince tabbata gare shi bai samu wanda ya gaskata shi ba sai annabi lutu amince tabbata gare shi shi annabi lutu almajirin annabi ibrahim ne amma da Allah ya bashi annabtar to kuma sai ya umarce shi ya fita ya koma garinsa ya je can kuma ya ta isar da sako shi ma kamar irin yadda dai kake ga almajiri ya zo gurin malami ya zauna a gonsa ya karatu ya tarbiyya ya kaza kuma in aka ga ya nuna hankalinsa ya kai ya samu ilimin da za a iya kama hannun wani to kuma sai a ba shi ijaza a kace kuma kamar an sallame ka ka bi gida kuma ka koma gida ka je ka isar da sako to shi ma annabi Nuhu amma da daga gare shi irin haka ne tsakanin sa annabi Ibrahim mm
وما يلي مهاجر إلى ربه sai ya faɗa ya ce lallai ni ne yin aura ne zuwa ga ubangiji na إنه هو العلي الحكيم annabi Ibrahim ya ce zai kaura zuwa ga Allah amma kuma da ya kaurar daga Falastinu sai ya tafi Sham kuma ta yi gun Allah gashi wannan yake nuna maka cewa Allah yana ko ina ne duk inda mutum ya nufa komai kusancin gurin komai nisan gun in dai ya nufi gun ne dan Allah to ya zama mai kara zuwa ga Allah shi yasa sanda ma'aikin Allah ya fita daga Makka ya koma Madina ubangiji sai ya ce wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi ko sun bai da hukumar da kai zuwa Allah duk wanda ya fita daga gidansa Makka wanda a hankalce in ka kalla ma sai ga ai maka gidan Allah ce hadakin Allah ma anan yake ko amma yau hadakin ma Allah ya ban maka sai ce man ya halin baiti duk wanda ya fita daga gidansa gidanka kai muhajiran ila Allah ka fita kana mai kaura zuwa gon Allah ina za ka ne Madina fa ka tafi amma ka ji Allah ma yana kan yanzu ila Allah wa rasuli ka tafi gon Allah gon manzo Allah to ko da a hanya ma mutuwa ta cin maka faƙar wa ƙa'aduru wa Allah shi kenan ladan ka ya afka gun Allah saboda ka fita dan Allah ni ya kawai Allah ya kalla shi kenan har ya ba ko da ma ka mutu ba ƙara ka san ba mm zaka hijira manzo Allah sai faɗa hadisi ta al-muhajiru man hajara ma harrama Allah mai ƙaura na haƙiƙa shine wanda ya ƙaura cewa abinda Allah ya haramta da ka ƙaura cewa abinda Allah ya haramta ka nufa abinda Allah ya halatta shi kenan ka yi ƙaura zuwa ga Allah kawai ko da kana zauna inda kake baka motsa ba mm
إنه هو العزيز الحكيم lallai ubangiji shi ne mabuwayi wato gwani ne kuma a cikin aikinsa ووهبنا له إسحاق ويعقوب sai muka ba wa annabi ibrahim amince tabbata gare shi ƴaƴaye guda biyu su ne ishaqa da kuma yaquba amma bayan su ma an ba shi wasu ƴaƴa ƴaƴan annabi ibrahim guda hudu ne وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب kuma hakika ma ƴaƴayen da ya haifa a cikin ƴaƴan isma'il da ishaqa ne amma sai Allah ya ce ishaqa da yaquba wanda yaquba kuma jikansa ne ba ɗansa bane shi annabi ishaqa shi ne ɗan annabi ibrahim annabi yaquba kuma dan annabi ishaqa ne kenan jikan annabi ibrahim amma kuma aya tana cewa Allah ya bashi ishaqa da yaquba a wata ayar kuma min wara'i ishaqa yaquba bayan ishaqa sai muka bashi yaquba wanda yake nufin cewa da da da dan da da dan dan da da dan dan dan dan da kamar yadda malaman fiqh suke cewa in safala ko tattaɓa kunnen tattaɓa kunnen ne aka samu sunansa ɗanka da aka rage duk ɗanka ba shi da rai ɗan ɗanka ba shi da rai dan dan dan dan ka ba shi da rai dan dan dan dan dan ma ba shi da rai in aka samu na ƙasa da wannan jikan jikan jikan jikan jikan jika ran da ka mutu zai gaje ka kuma ka san ɗa za a ba shi cikakke ka san ɗa abu mamaki ma har ya sha maka shi ƴan uwanka da aka haife ku tare ƙwarai in dai akwai wannan jikan jikan jikan jikan jikan jika din namiji to yayyanka da kannanka ba su da gado ya rufe su shi ko jikan jikan jikan jikan jika ne ba fa in safala eh to saboda wannan ai ga ubangiji wurin wala ishaqa yaqub eh
وجعلنا في وجوههم سموة والإسلام sai muka sanya annabta muka bada kuma littafi a cikin zuri'a ta sa da mu annabawa ne duka zuri'a annabi Ibrahim وآتيناه أجره في الدنيا sai muka ba shi ladansa a nan duniya وإنه في الآخرة لمن الصالحين lalle annabi Ibrahim ya tabbata cikin mutanen kirki a lahira ولولا إذ قال لقومه إنكم لتعدون لفاحشة innakum ku ayyun lakum innakum ne to wannan shi kira ne kamata annabi duda mun ce tafi da gare shi yayin da ya faɗa ga mutanen su cewa ku za ku dinga zuwa wa aikin alfasha shine neman maza maza suna neman maza ƴan uwansu ما سبقكم بها من أحد من العالمين abin da yake wani daga cikin talikai mutum ko aljan ba su rigaye ku da aikata ko ku ƙirƙiro wannan aiki wannan aiki kafin mutanen da bulu ba a yin sa su suka fara أنهم لتعدون الرجال وتذرون السبيل yanzu kuna danga zuwa wa mazaje da sha'awa sannan kuma kuna yanke tafarki na ƙaruwar jinsi domin ba yanda za a yi namiji ya sadu namiji kuma a haihu ba zai yi ba don kun yanki kun daina saduwa da mata kenan kun yanke zuri'a ba za ta ƙaru ba kun koma saduwa da maza aikin banza da Allah ya hana kuma sannan babu ƙaruwa a cikinsa ba za a ƙaru ba وتعدون بما يكون ملكا
sannan kuma kuna aikata munkari a shine alfasha a cikin wato dandalinku wuraren zaman da kuke zama
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا بنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين babu abin da ya kasance jawabin mutanen annabi duka mun ci tafi da gare shi fa ce cewa su sun ce ka zo mana da azabar inda da gaske kake ba dai ka ce azaba za a yi ba to ayi قال نزلتم على القوم المسلمين sai annabi duka mun ci tafi da gare shi ya faɗa ya ubangiji ka taimake ni a bisa mutane waɗanda suke masu barna ولما جاء عشر رسلنا إبراهيم ومسلم قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية yayin da manzanninmu suka zo wa annabi Ibrahim a mutu dabba da gare shi da albishara cewa zai haifi annabi Ishaq a mutu dabba da gare shi to kuma sai ya tambaye su wai ina za ku ne dama su mala'iku ne Allah ya turo suka zo don su wa annabi Ibrahim a mutu dabba da gare shi bishara cewa zai haihu lokacin da ake wannan bishara kuwa ya ya doshi shekara ɗari a rayu duk ya tsufa ya yi kurkura ya komai matarsa ma ta tsufa shi za ta ce ya waina ce alibi wa ana ajuzun wa haza ba ali shaiha shi to an shiga uku ni ce zan haihu na riga na tsufa kuma ga mijin na shi ma na tsoho kuma a ce zan haihu ta yaya Huh? ko a wata aya wa ma'atu zahi qa'imatun fa bahikat fa basharna hadi sa ga mura isa ga ko matarsa na tsaye tana jin zancen da suke da baki kawai sai ta ji an ci za ta haihu fa ba ta kat malamai suka ce ta yi dariya ta ce o'o abin dariya wannan tsohuwar ce za ta haihu aka ce a'a fa ba ta kat din nan ma ba dariya ba ce sai ta yi haila nan take tsohuwa ce ta je na haila take amma fa ba ta kat kawai sai haila ta balle nan take Allah ya ce za ta haihu tun nan ta fara ganin alama tun daga haila mace ko ta haila za ta iya ɗauka ciki to shi bishara suka zo masa annabi Ibrahim su mala'iku amma kuma sai ya tsaya tambaye su to ba wai kun zo bishara ba dama nan kuka zo kuka wani wuri kuka tsosa hmm? sai suka ce a'a inna muhliku ahli hadhihi qarya eh gaskiya ba iya nan muka zo ba an aike mu ne mu halakar da mutanen waccan alƙaryar garin da ya san anan almajirin sai yake annabi ne aiken mu aka da mu je mu halakar da mutanen garin إن أهلها كانوا ظالمين lallai mutanen alƙaryar ta annabi ludu sun kasance mutane ne kafirai قال الذي هارون sai annabi ibrahim amince tafi da gare shi ya ce a'a yanzu kuwa halakar da garin bayan kuma annabi ludu yana garin ya tambaye su ya ce yanzu bari in tambaye ku idan a gari akwai mumini kamar ɗari uku kuwa halakar da garin suka ce a'a don mumini arba'in ne fa a garin suka ce ba za mu halakar ba tun da akwai mumini goma fa sai ba za mu halakar da garin mu to akwai mumini guda uku ba garin sai ba za mu halakar da shi ba to akwai mumini guda ɗaya kuma a gari fa ba halakar da shi suka ce ba za mu halakar ba kisa akwai lut a garin annabi lut yana nan a gari
قالوا نحن أعلم بمن فيها sai su mala'iku suka ce a'a ai mun fi ka sanin su waye a garin ba sai ka ga mana da wani da wani a garin tun mun san da su
فنجينه وآله إن امرأته كانت من الغابرين wallahi mu za mu tsere ga annabi ludu amince tabbata gare shi da shi da jama'a ta baki daya sai dai wata mata guda ɗaya ta ce matarsa wahila sunanta eh ka kasance daga cikin wanda za a wanzar da su a cikin azaba su ba za su tsira ba saboda abin da ta aikata ولما أن جاءت رسلنا يوسف في حجهم ولا رجل راعى yayin da kuma su waɗannan manzanni suka zarce kuma suka je gurin annabi ludu shi kuma sai bakin ciki da zuwa abin mamaki sun zama bishara ga annabi ibrahim wajen abin bishiri shi ku shi kuma annabi lutu suna zuwa su yi abisan shi kuma sai bakin ciki da ganin su da ji daɗi ba saboda dalili guda biyu na farko yana ganin su ya san mala'ikun azaba ne za a halakar da garin ba annabin da yake za a halakar da mutanen su babu duk annabi ba san ciki da halakar da jama'a ba kuma wani jagoran kirki da yake farin ciki bala'i ya samu mutanen su in ko ka ga jagora a haɗa kai da shi a kirkiro musiba a jeho mutane wannan ba mutum kirki wani mutum banza ne ban shi ba a samu ba ana samu amma dai ba mutum kirki bane ba mutum kirki bane da haka shi bai farin ciki da ganin su ba saboda ya san azaba ta zo ko ku a'a abin da yasa yayi bakin ciki da ganin su saboda maza ne kuma sun zo da wata irin sifa saboda su jarrabu mutanen dawa mai suke nema su maza madalla madalla maza suke nema to ga maza samari kuma sai mala'ikun suka zo da siffar samari kyawawa wanda da sun gani sai hankalin zai tashi tunda abin da suke so kenan to dan haka ne annabi Ibrahim ya bi annabi Lut ya bi cikin ganin wayannan baki dan ya san yanzu da jama'a za su kinga tashi za su ce za su wani abu da haka dai yayin da suka zo masa da shi annabi Lut a masa da bar gare shi si abihim sai ya damu da ganin su wa baqa bihim zar'a kuma kirjin sa ya kunci saboda zo su da ganin ganin su ba وقالوا لا تخف ولا تحزن sai suka ce da shi karka damu kuma kada ka yi bakin ciki da ganin mu إنا منزلنا وأعلم إلا ما كفى كانت من الغابرين cewa mu za mu tsere da ke daga cikin wannan azaba ba za ta shafe ka ba da kai da jama'arka sai dai matarka wacce ka zance daga cikin wayanda za a wanzar cikin azaba إنا منزلون على أهل هذه القرية رجلا من السماء بما كانوا يصومون cewa mu za mu saukar da rijzan min as-sama'i za mu saukar da azaba daga sama akan ma'abota wannan alƙarya taka halakar da su za a yi kuma za a halakar da su da su ma abin da suke fasikanci da shi shine sai neman maza ƴan uwansu ولقد تركنا ولقد تركنا منها عائدا بينة لقوم يعقلون hakika mun bar aya wacce ke mabayyaniya daga cikin gare ta ita wannan alƙarya amma ga mutane wanda suke masu hankali suke lura da ayoyin ubangiji saboda garin tun da aka halakar da shi din sai ubangiji ya bar shi fako gashi nan ruwa ne ruwan ma mataccen ruwa darsi gashi nan gurin ma baya karɓar ko shuka ko tsiro baya fitowa gun kuma ko tsuntsu ko kifi ko wani abu da ka san yana rayuwa a cikin ruwa baya iya rayuwa a cikin ruwa ruwan sunansa dead gaba ɗaya masu san wuri ne zan saboda masifar da aka zazzagar a wajen kuma ubangiji ya hankali don ya wanzar da ita da aka maji Allah yake cewa wai ba su da hankali mutanen maka hanyar su tafi zuwa sham ta nan suke bi su wuce su je sham fa su su ga sun ci lawo ba sa zuwa su ga abin da aka mutanen annabi rutu su hankalta su su ma in ba sun yi imani da Allah ba wani abu zai same su
وإلى مريم أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر mun aika ya zuwa ga mutanen Madiyana sai muka aika musu dan uwansu Annabi Shu'aibu musu tafi da gare shi ita Madiyana sunan alƙarya ne wanda kuma an ambace ta da sunan wanda ya kafa garin shi ne dan Annabi Ibrahim na ta yan Annabi Ibrahim guda hudu ne akwai wanda aka sani sune Isma'ilu da Ishaqu Ishaq shi ne babba Isma'ilu kanansa ne to akwai kuma Madiyana dan Annabi Ibrahim ne akwai kuma Mada'in shi ma dan sa ne to shi Madiyana shi ya kafa garin Madiyana garin da aka aiko annabi shu'aibu abin shi tabbata gare shi dan annabi ibrahim ne domin aika annabi shu'aibu ya zuwa garin madiyana sai ya zo ya musu wa'azi yana cewa ku mutane ku ji tsoron Allah kuma ku kaunaci haɗuwa da Allah ya alƙiyama a halin yana mai yarda da ku ma'ana ku yi abin da Allah ya ce ولا تعثوا في الأرض مفسدين kada ku dinga tabbata kuna mabarnata a ban ƙasa
فكذبوه فأعتذرهم الرجفة فأتوا في دينهم ياسين amma sai suka sarrafa da annabu shu'aibu abin da tabbata gare shi su abin da suke yi shine kawai ma'auni ba sa yin awo cikakke da shi aka halakar da su sai zama azaba shine girgiza mai tsanani ta kama su sai suka waye gari gaba ki ɗaya suna busassu akan gwiwawunsu duk suka durƙushe aka suka mutu Allah ya musu tsawa baki da وعادا وثمودا
da kuma adawa da sumudawa وقد تبين لهم من مكائدهم haƙiƙa ai kun ga guraren da aka halakar da su duk kun je kuna ganin guraren domin suna nan a Yemen da kuma Hijr duk mutanen Makka suna zuwa wannan gurare suna yin kasuwanci sun ga hatta guraren da aka halakar da wannan jama'ar yana nan yadda yake وبين لهم الجنات وأعمالهم فسدهم عن السبيل وكانوا مستبدين shedan ne ya kawata musu ayyukan su na kafirci da kuma sabon ubangiji sai ya toshe su gaban tafarkin gaskiya sun zamo wato mutane ne wanda suke wato abota basira amma ba su ba Allah ba yadda ya dace وقارون وفرعون وهامان mun halakar da ƙaruna mun halakar da fir'auna da kuma wazirin sa hamana ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا بالأرض وما كانوا سابقين hakika annabi Musa mun tafi da gare shi ya zo musu da ayoyi shine hujjoji wanda suke mabayyana amma su suka girman kai a ban ƙasa ba su kasance daga cikin marigaya ya zuwa ga addini ba وقلنا أخذنا بذنوب kowanne daga cikin waɗanda aka lissafa ubangiji yake mun rike shi da zunubin da ya aikata ومنهم من أرسلنا عليه daga عاقبا cikin su akwai wanda aka aika iska wanda take guguwa ta je ta busar da shi kamar mutanen annabi lutsa mun tafi da gare shi ومنهم من أخذته الصيحة a cikinsu akwai wanda tsawa ta kama su kan mutanen samudawa ومنهم من حسبنا به الأرض a cikinsu akwai wanda aka sa ƙasa ta zuƙe shi ta haɗiye shi kamar ƙaruna ومنهم من أغرقنا cikinsu akwai wanda aka nutsar da shi a ruwa kamar mutanen annabi nuhu da kuma fir'auna da mutanen su وما كان الله ليذرهم ubangiji dai tabaraka wa ta'ala bai kasance zai zalunce su da yi musu azaba ba tare da zunubi ba ولكن كانوا أنفسهم sai يظلمون dai cewa su sun kasance suna zalunta kawunan su suka hayyace wa zunubai مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت كتبت بيتا misalin waɗannan da suka riki wani Allah ya zama masoyi gare su shine gumaka to kamar misalin gizo-gizo ne wanda ya je wai yayi gida ya shiga ciki ya zauna
وإن أحوال القلوب لغير العنكبوت لو كانوا يعلمون ubangiji ya ce lallai mafi raunin gidaje ba shi ɗaya shine gidan gizo-gizo babu gida mai raunin wannan domin baya iya tsare rana zafin rana baya iya tsare sanyi kuma baya iya hana saukar ruwan sama akan mutum to gidan gizo-gizo gidan aikin banza ne da suna da hankali da suna da fahimta da ba su bauta gumaka ba
إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san abin da kuke bautawa kowa bayansa
وهو العزيز الحكيم kuma shine wanda yake mabuwayi a cikin mulkinsa gwani kuma a cikin abin da ya sana'anta وتلك الأمثال نضربها للناس wancanan ga misalai muna saba su ne a cikin alkur'ani domin mutane su wasu وما يعقلها إلا العالم babu wanda yake fahimtar su sai dai wanda suke masana wanda suke lura da ayoyin Allah خلق الله السماوات والأرض بالحق ubangiji ya halitta sabbai da kasai da gaskiya إن في ذلك لآية للمؤمنين lallai a cikin wancanan ga abin ambato akwai ayoyi da suke nuni a bisa kudurar ubangiji amma ga mutane muminai قل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة ka karanta abin da aka saukan maka aka yi wahayin sa gare ka daga alqur'ani ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma ka tsaye da sallah إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر lallai cewa sallah tana hana mutum gaban alfasha da kuma munkari ita kadai maganin sako ce ita sallah in mutum ya ga yana sallah ya tsaya da dukkan sharadanta yana ba da tsarki yana yin alwala cikakka yana halarta sallah musamman a cikin jama'a kuma yana sako to ya bacci sallar nan tasa in ko da yana yin da ya dace to in Allah ya yarda a hankali sai kaga ya ba abin da yake an zo da ƙara gurin ma'aikata sallar sallar ya masa wani saurayi a zamanin sa mutum ne mai zurfin masallaci duk ibada ba ta wuce sallah duk ƙazan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya wasa da sallah amma kuma gashi yana ta alfasha iri iri shine ya zama shine ya shata shaba shine ya kaza yana ta abubuwa ne marasa kyau an ga ma'aikata Allah ma'aikata Allah tambaya ya tsakaninsa da sallah aka ce duk wanda sun lokacin ta yi ba ta wuce shi a cikin jami'i ma'aikata Allah ya ce za ta hana shi abin da yake kuma abin da yake kuma sai ta hana shi eh bai mutu ba sai ya zama mutumin kirki ya ba abin da yake kyamata irin sabo to ita sallah in dai mutum ya tsaya da ita to za ta hana shi duk abin da yake ba mai kyau ba haka kowa ya kokari kula da sallah abin da yake kai na daga ba daidai ba to wannan tsakanin su da ubangiji sirrin sa ne kuma sai Allah ya taimake shi da dalilin sallar da sai bari amma kuma ambatan Allah shine mafi girman abin da yake kau da mutum gabaran saban Allah don ma Allah ya faɗa sallah sai ya cewa li kulli shay'in mikwa wa mikwatul qulub dhikrullah kowane abu yana da magogi makankari mawanki da ake wanke shi a gyara shi a goge a kyau ya sirɗiye kaza ya bada sha'awa to magogin zuciya shine zikirin Allah in dai mutum na zikiri sai zuciya ta da haske domin misalin saban Allah to misalin wani bakin abu ne yake zuwa kamar kan allura faɗinsa bai fi tsirin allura ba in mutum ya saɓo kowane iri to sai wannan bakin abin ya zai soka kan zuciyarsa ɗin haka in yi istighfari ya tubo Allah sai ubangiji sa a goge wannan bakin abu shikenan ya fita in ko bai istighfari ya tubo ba kuma ya kuma yin wani saban a kansa sai wani bakin kuma kamar da tsinan allura kuma zuwa isa a gefen wancan in ya tuba a goge in bai tuba ni kuma yin na uku shi ma ya zo tsusu to daga nan fa in ana ta tsusawa tsus tsus tsus tsus tsus in ba a yi aune ba sai a ga gaba ɗaya ya rufe zuciya kuma duk bakin nan sai ya rufe zuciya sai ka ji wani ya ce khatam Allah ala qulubihi wa ala sabihi wa ala sabihi isha Allah ya yi mutu zuciya gaba ɗaya ba su gane kuma zuciya ta rufe da samu to yanzu ko me zai dawo da mutum yadda yake da duk wannan zuciya ta wanku ta gyaru ba abin da zai wannan aikin kuma sai zikirin Allah yawan sallah ba zai sa sai wannan ba azumi ba zai ba za ma ta zaka ba in zuciya ta rufe ba haske ba za ma ta yi wannan abubuwan ba duk ba ki da abu ɗaya zai kwace ka shi da zikirin Allah shi kuma shi yake haska zuciya ya wanke ka daga duk wannan abin da yake mara kyau haka wanda zikirin Allah akbar in mutum na zikirin Allah sai ta haske ta goge duk wannan zaben da wannan bakin abin da sai fita Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san abin da kuke aikatawa Amin Amin Amin Allah ji mu Allah ji kan iyayen mu iyayen iyayen mu da malaman mu da masoyan mu da ƴan uwan mu Allah ya samu gawa duniya lafiya malaman Allah saka musu alheri iyayen Allah saka musu alheri sun nuna iya ba Allah iya mana abin da ga gare mu Allah ya mana maganin sa Allah ya mana arziki ya rayuwa barka Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da muke kwana gurin ubangiji Allah huwa shi da abin da yake da Allah kare mu asan mu Allah zai da lafiya Allah ba mu lafiya da zama lafiya sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke da wasiyar addu'a Allah sun bukatun su dace dace Allah ya biya musu mu ma Allah ya namu bukatun su shaga wanda Allah sun ya musu adalci Allah ya musu don gora albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam mu kuma talakawa Allah ba mu ikon biyayya su ko Allah sun ya musu basira da dabaru yadda za su tafi da ƙasa cikin lutufi albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam da mata masu Allah kara musu imani Allah ya bukatun sarki duka wanda suke taimaka masa albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke taimaka mana cikin sha'anin karatun da kuma Allah taimaka musu Allah ya duka bukatun albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam فاتحة صلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وبارك على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة تصلى بها وبرضا تسيري وتكون بها النبع الشر تأثيري وتكون لنا بها ونعم النسيرة أنت ولينا مولانا فلما من لي ولمن نصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم وأيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا وآتنا لهم عذاب الطير وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيدا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم حضرتها ألم يأتكم نذير قالوا بلي أرجى أنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الصعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم نبذا لم فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه آمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيا أولم يروا إلى الطير فوقهم سافات ويقذفن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي نسك رزقا بل لجوه عتو ونفور أما من يمشي مكبا على وجهه أهدي أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قليلا ما تذكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله فلما رأوه زلفة سيئ الوجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مئيا الله رب العالمين صدق الله العظيم الحمد لله اللهم أنفعنا به آمين اللهم يا مهي الرفات ويا ناجي الآفات ويا واجه المخافات ويا كريم المكافات ويا موئل العفات صل على محمد خاتم انبيائك ومبلغ انبائك وعلى مصابه وسرته وفاته نصرته وعرفني من نفقات الشياطين وعدوان المعادين وغلب الغالبين وسند الصالبين وجيل الموتهلين وجيل المقتالين واعتنا اللهم من جور المجاورين وكف عني أكف الضائمين وأخرجني من ظلمات الظالمين وأدخلني برحمتك في عبادك اللهم هدني في تربتي وغربتي وغيبتي وأوبتي ون... تقلبي ومنقلبي وحفظني في نفسي ونفائتي وإرضي وعرضي وأدبي وأدبي وسكني ومسكني وحولي وحالي اللهم أعرفني بعينك وأونك واخصني بأمنك ومنك وتولني باختيارك وخيرك ولا تكلني إلى كلاءتك وهب لي آتية كان غير آتية وارزقني رفائية كان غير واهية واقني مخاشي اللأوائي وقنبني بزواجي اللالائي إنك سميع الدعاء اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى هذه حققت المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين